من قبلكم قوم نوح وآل وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله cikin hikimomi kwaɗaitar da mummunai dangane da yin imani da kuma tabbatuwa kan imanin da ƙara ƙarfafa imanin idan har suka san cewa wato mummunai na da da suka yi imanin sun samu tsira kuma sun samu taimakon Allah yayin da aka umarce su da yin jihadi suka idan Allah ce fasta jamana lahu wa najjaynahu min al-gham to dan karka dauka abin yake bance annabawa kadai ko wadancan da suka wuce baya tarihi kada sai ce wa kazalika nunjil mu'minin ka ka samu fa'ida a cikin kisar cewa fa kai ma in kai imani wannan shine sakamakon ka tunda an ce haka za a saka wa mummunai kamar kuma yadda yace wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hikima ta shiga ta hazirul kafirin min al-istimrar fi kufrihim jan kunnan kafirai su dina dogewa akan kafirci tunda Allah ya ce afalam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qawlihim sai tafi a banka sama da su ga yadda aqibar wanda suke kafin su ta zama dammar Allahu alaihim Allah ya dammara gidajen su akan su wal kafirin amsaluha kafirin da suka rige suma baya tarihi wannan azaban najiran su kaga ramajan kunne kenan na bakwai isbatu risalatin nabi sallallahu alaihi wa sallam tabbatar da manzancin annabi fa inna akhbar al umam as-sabiqa la ya'lamuha illa Allah domin labarin mutanen da suka wuce ba ai ba wanda ya san wannan labarin sai Allah tunda Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kuma yace alam yatikum naba'u alladhina min qablikum qawmi nuhin wa adin wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah to tunda manzo Allah ya kawo labarin da la ya'lamuhu illa Allah wannan ya nuna waye sanar da shi Allah sanar da shi ashe annabi ne da gaske manzo ne da gaske ba wai kirkiro waye da kansa ba
تكرار القصص من القص من القص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قو... مثل مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر, وذكر, وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها ثانيا توكيد تلك القصة
لتثبت في قلوب لتثبت في قلوب الناس ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية والعكس فيما أتى في الصور المدنية رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض
maimaita kissa maimaita kissa a cikin alkur'ani kissoshi kashi biyu ne akwai wanda kawai sau ɗaya aka ambace ta kamar kissar lukuman da kissar ashabul kafi duk wannan sau ɗaya aka ambace ta waɗansu malamai sun ce da kissar annabi yusuf domin kisar annabi Yusuf in dai kisar ce ba wai sunan Yusuf din ba ba inda take sai cikin sautin Yusuf din kuma abin mamaki tana ɗaya daga cikin kisoshi mafi tsawo kuma aka tara fayafayanta gaba ɗaya a cikin sura guda sabanin waɗansu kisoshin da suke an rarraba sasannin su a waɗansu surori daban-daban to wannan yana daga cikin miza da kisar annabi Yusuf yasa ma Allah buɗe ta nanu qussu alayka ahsanal qasasi بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين sai aka ce iz qala yusuf aka ci gaba da bayanin ta akwai mu'jizan qur'ani a cikin kissar mai ban kaye sosai da sosai to kissa ta biyu ita ce wadda aka maimaita wadda aka ambace ta sama da so daya wannan gurgudan yadda maslaha ko bukata ta nuna sannan kuma wani gurin a kawo ta da tsawo wani lokacin a kawo ta a gajarce walli ne wa shidda kuma takan sha bamban wani lokacin ka ji uslubin da aka amfani da shi ne taushi ne wani lokacin mai tsanani sannan wa zikr ba'd jawani bil qissa fi mawdi'in duna akhar wani lokacin a ambace wani sashi a nan a can ba za a ambace shi ba a can kuma a ambace abin da nan ba za a ambace shi ba to a takaice da ne hikimar mai ta kissa shine yace daga cikin hikimomin akwai bayyana muhimmancin kissa domin in kissa ba ta da muhimmanci da yawa sai a ambace ta kawai a gajarta kuma sau ɗaya shikenan amma tunda an maimaita ta wurare daban-daban ya nuna akwai mai muhimmancin ta la'anna takrarha yadullu ala inayati biha na biyu karfafa ita kissa ta tabbata a cikin zukatan mutane na uku kiyaye halin waɗanda ake ba labarin kissa dan mutane halin da suke ciki a makka ya sha banban da halin da suke ciki a madina shi yasa ce walidhalika walihadha tajidu al-ijaza wa shiddata ghaliban fi ma ata min al-qisas fi suwar al-makkiyya galibi kissa a gajarce da kuma uslubi mai karfi shine abin da ake samu a kissoshin da suka zo a makka wal akshu fi ma ata fi suwar al-madaniyya amma kissa ta zanto mai tsawo kuma uslubi mai laushi shine abin da ya fi faruwa a surorin madina an gane ko saboda a makka akwai muhanidun masu taurin kai waɗanda suna buƙatar uslubi mai ƙarfi da magana mai kaushi haka kuma ba sai an tsaya ana ta wani dogon bayani ba magana ce ta fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastajisu yughasu kaga sun tarkafi makiya ce bima in kalmuhi yashmul wujuh bi'sa sharab wa sa'ad murtafaqa kaga uslubi ne dukkan shi mai ƙarfi haka wannan sannan kuma abu na hudu بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال wato akwai balaga ta alkur'ani ta yadda kissar za ta zo a nan ta wata fuska a can ta zo ta wata fuska daban gwargwadon da hali ya nuna zuhur sadiq alquran kuma a cikin haka akwai bayyana bayyanar gaskiyar alkur'ani cewa daga wajen Allah ne domin ya kissa ta zo ta salo daban-daban amma kuma babu tanakudi a cikin ta ko kai kaɗai ka bada labari in kai ka rubuta shi wata rana in za ka yi mai tashi sai ka ji ka yi takaddimu ta akhir kana kwan gaba kwan baya labarin ka kai shi to amma nan tunda wahayi ne daga Allah sai zanto komai yadda yake a can haka yake a can gurin ba a samu wani tanakufi ba al-isra'iliyat al-isra'iliyat ina ga sauran zamu tafi a gurguje dai kawai mu sauke dan sharhi kadan kadan haka تجربة الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلائق على إسبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون abin da ake kira isra'iliyar da ka'idan istilahi na malamai shine dukkan kisar da aka jingina wa yahudawa ko kirista to sai dai ghalabatul istimal yawan amfani da wannan usulubin na yau da gobe ya fi rinjayar da janibin yahudu sama da janibin kirista don su yahudawa su ne malamai to da haka aka fi samun kisoshi a wajensu ko na ƙarya ko na gaskiya ina fata fahimta amma kirista jahilai ne saboda haka su kawai suke a faɗa musu su bi ba malamai bane ba shi yasa kafin ka samu kissa guda ɗaya a wurin kirista sai ka samu goma a wajen bai amma idan an ce isra'iliya da ya shafi su duka su biyun to sai dai galibi kuma za ka samu na yahudawa sun fi yawa to shi ne ma ce sun kasu kashi uku farko wanda qur'ani ya tabbatar ya nuna gaskiyar ta ga kissar tana wurin su kuma amma gashi qur'ani ya tabbatar da gaskiyar ta kaga wannan sai a karba shine buga misali da hadisin abdullahi dan mas'ud ta yadda wani malami cikin malaman yahudawa zo wajen manzon Allah ya ce ga abin da muke samu inna najidu muna samu a rubuce yana nufin a cikin littafin da ke hannunmu anna Allah ya ja'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in wa shajara ala isba ubangiji zai sanya sammai gaba daya akan dan yatsa daya kasai akan dan yatsa daya sannan itatuwan duniya akan dan yatsa daya wal ma'a wassara ruwa da kuma fadin kasar duniya ala isba'in ma kan dan yatsa daya wasa'irul khalaqi ala isba'in dukkan halittu kuma kan dan yatsa daya fa yaqulu sannan sai ce anal maliku ni ne mai mulki haka ma gani a rubuce a littafin me zaka ce fa dhahika annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta badat nawajizu sai manzon Allah ya fashe da dariya har sai da haƙoransa suka bayyana tasdiqan li qawli al-habari dan gaskata abincin da malamin yahuda ya faɗa cewa abin nan yana daga cikin wahayin da musu rikitar ba daidai ne wannan wahayi ne daga Allah ثم قرأ رسول الله دم الله يقول بيان وجه كسا سي كرن تفقن الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تكادا يتي كافرين بس جرما ما الله با جرما ديك ما تسباشي والأرض جميعا قبضته كسا قبا دين تدم كسا شي الله يوم القيامة لا ننتاشن قيامة والسماوات مطويات بيمينه سمي قبا دين سنا لينكني أدامنسا subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wannan aya da wannan hadisi suna nuna sufantuwar Allah da hannu sannan suna nuna sufantuwar Allah da mai yatsu to dukan wannan sai dai mutum ya imani da shi yadda Qur'ani yadda hadisi ya faɗa amma kar mutum ya yi kokarin bayyana yadda hannun ko yadda dan yatsan yake sannan kuma dole mutum ya dauka fa da hannun da ɗan yatsan duk ba su yi kama da na kowane halitta ba saboda laysa ka mislihi shay'un huwa sabil basir amma mutum ya yi kokarin tawilin su to wannan shine abin da bai dace ba na wannan kaji kisa ce wadda manzo Allah ya gaskata dan haka dole mutum ya yarda da ita kenan duk da cewa masdarinta wato daga hannun Yahudawa ne na'am الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم na biyu shine abin da musulunci ya bada shaidar ƙaryarsa kamar hadisi ya tabbata cikin bukhari daga jabir yahudawa suna da aqidar cewa idza jama'a hamin wara'iha mutum idan ya sadu da matarsa ta baya ja alwaladu ahwal in an samu dan a wannan saduwar to dan zai zama irin mai halala garki shine ahwal sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa nisa'ukum harsulakum fatu harsakum an dashitu matan ku gonakin ku ne ku sadu da su ta inda duk kuke so ko ta gaba ko ta baya manzo Allah kuma ya ƙara bayani yace matukar mutum zai sadu da mace ta farjinta ba sharadi bane ba sai in ta gabanta ko ta gaba ko ta baya ko ta tsaye ko ta kwance ko ta zaune ko ta goho ko ta menene matukar dai gabansa zai shiga cikin farjinta ne wannan shine abin da ake nufi fa'atu har su kuma Allah shi tun to kaga wannan sai ya kare ta wancan su ko yahuda ko da mutum zai sadu da ita farjinta wai ba sai dai ya biyo ta baya ba da idan an samu da zai zama mai halala garki to kaga wannan aqida ce tasu da take cikin littafin su kaga ya nuna ba wahayi bane tunda manzo Allah ya kare ta wannan abin to saboda haka mutum ba zai dauki wannan ba sai kuma mai sai uku الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره malam
يقره الإسلام
malam dan me zaka ce yukirhu yukirra ita illa ya ce
ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ilaikum ولا ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى la lam yukhsha إذا لم يخشى محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري kashi na uku shine abinda musulunci bai tabbatar da shi ba cikin kissar su walam yankirhu ko bai inkarin sa ba musulunci bai gaskata abin ba bai karanta shi ba fa yajibu tawaqquf bi to irin wannan tawaqqufi zaka yi in ka karanta kissa makamancin wannan saboda mai saboda bukhari ya rawaito hadisi daga abu huraira mai ce manzo Allah ya ce ka- abu huraira ya ce kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil irab- bil ibraniyya wa yufassirunaha bil arabiyya wato yahudawa suna karanta at-taura da yaran su na ibraniyanci su fassara ta da larabci ga musulmi li ahlul islam sai manzo Allah ya ce la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukazzibu kar ku karyata su kar ku gaskata su wato kaga wannan ya shafi cikin abin da baka gane karyarsa ko gaskiyarsa ba kenan don in ka gane gaskiyarsa za ka bi kawalan wahidan kamar yadda muka karanta da su in kuma ka gane karyarsa kuma za ka kalubalance shi amma duk abin da ba gane ba to shine za ka mu'amalance shi da wannan hadisi wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum walakin natahaddatha bi hadha an-naw malai ce labarta irin wannan kissa wanda mutum bai san karyarta ko gaskiyarta ba jaizun ya halatta idan lam yukhsha mahzurun amma idan ba ji tsoron faruwar wani abin ki ba saboda mai liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi yace ballighu anni walau aya wa haddithu an bani isra'ila wala haras cewa haddithu an bani isra'ila wala haras ko bayar da kissa da kuka samu wajen yahudawa ba wani damuwa ana nufin wato ko dai wadda ka san gaskiyarta ko kuma wadda baka san kareta ba ko da ko baka san gaskiyarta ba tunda yace wala haras an fahimta ko ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار amma fa duk wanda zai dauki ƙarya ya jingina mun da ganganci to ya nemi mazaunin sa a wuta wani hadisi bukhari ya ruwaito wa galibu ma yurwa غالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه irin wannan kuma dama baya da wata fa'ida ma a cikin addini kar ma mutum ya tsaya wurin tafsiri na bata lokaci a kansa kamar a ce karan ashabul kafi fari ne ko baki ne ko ruwan kasa ne to in ka je sakamakon karshe na fari da ko baki ne to kuma sai ya kara maka mai ko ya rage maka mai in ka jahilta ko kuma a ce a izil kuna kalamahum ayyuhum yakful maryam wani irin alkalami ne na karfe ne ko na gamba ne kaga duk wannan ka gano irin alkalamin da suka amfani da shi wajen ƙuri'a dan waye zai canki cewa shi zai neni zai karbi reno na maryam kaga duk wannan ba da wani amfani ka gano wannan alkalamin da kai amfani da shi وأما سؤال أهل الكتاب وأما سؤال أهل الك... وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألوا أهل الكتاب
لا تسألوا كده يقول لا تسألوا
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني ورو- وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أن- أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله معدا لم يشب وقد حدثكم الله عن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم Jamil. Isa galibin abin da ake rubutowa baya da fa'ida, amma mutum ya zo ya tambayi ahlul kitab dangane da wani abu na addini, wannan haramun ne. Ashe ko da kissa da aka ce mutum ya ji daga wajen ahlul kitab irin wanda aka yi izini, ka sani fa bata shafi halal ko haram ba. Kissa ce kawai don mutum ya ji labari ya more, amma ba zai gina aqida ko halacci ko haramci a kai ba. To wannan ne kawai aka ba da lasisi. Amma duk wani hukunci ba shi halatta ka tambaye su. shi ne mutum da ya tambaye su fa innahu haramun lima rawahu al-imam Ahmad an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu hadisin Jabir wanda yace manzo Allah yace la tasalu ahli kitabi an shay'in kar ku tambaye ahli kitabi komai fa innahum lan yahdukum wa qad dallu ba yadda za a yi su shirye da ku bayan su sun riga sun bata fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw takdhibu bi haqq idan har wa aw tukadhibu bi haqq in ma dai ku gaskata ƙaryar da za su faɗa muku su faɗi ƙarya ku gaskata ko kuma su faɗi gaskiya kuma ku ƙaryata an gane ku wa innahu law kana musa hayyan baina azhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani inda a ce musa yana nan raye a tsakankaninku ba abin da zai halatta gare shi face ya bi ni ba zai aiki da taura ba to shi wanda ya da tauran kansa in lokacin manzo Allah ne fa ba zai aiki da ita to ballan na kuma ko ku rika tambayar waɗanda suke da wasu almajiransa ne sannan imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi da abbas Allah shi kare da gare shi manzo Allah ce ya ma'ashara daga abdullahi da abbas yace ya ma'ashara muslimin kaifa tasaluna ahlul kitab an shay'in ya kuke tambayar wato ainihin ahlul kitab game da wani abu wa kitabukum alladhi anzala Allah fihi anzala Allah ala nabiyikum ga littafin ku da Allah ya saukar kan annabin ku ahdasul akhbari billahi shine mafi sabuntar labarai tsakanin shi da ubangiji ma'ana shi ne da karshe kaga ya riga- ya ya fi kowane littafi ya zama mai sabo littafin da dai gabace shi ya tsufa kafin zuwan sa kenan ya kuna da sabon littafi ku rinka tambayar tsofaffin littattafan da suka wuce baya kamar haka yake so ya ce musu mahaban tsantsa ne fa shi babu wani garwaya a ciki lam ya shibba bai tsufa ba an gane ku wa kad haddathakum Allah anna ahlul kitab kad baddalu Allah ya riga ba ku labarin ahlul kitab wato wannan ba zai da lam ya shibba ba sai dai lam ya shibba da daurin ba din lam ya shibba domin shaba ba shi ne ya tsufa ba ta gani zama ya shibu yana tsufa shaiban shi ne tsufa a shaibu shi ne tsufa kaga fi limar da insa shaba ya shibu a lam ya shib mahdan shi ne tsantsa lam ya shib bai tsufa ba an fahimta ko kwata kai bala ne da ya tana abin nan kana fito masu kada na ɗauki filin ba daga tsoha wani ba kada ne kada ce shi daga ya shubu misali da bai shubu shi misali bai shabahu ya shubu ya shubu sauran wani abu ne
to to eh mu tattauna dai ai tana da amfani ta ka ka dauka daga gaurayawa ne shaba ya shubu to ai wannan fili ne lazim ko mutafi
wannan lazumi ne
yawwa muta'addi ne shabahu ya shubuhu amma kaga shaba ya shibu shi ko lazim eh haka ne naka naka lazumi idan idan ka kaddara shi a matsayin daga shaba ya shubu ne dole a san fa'i dole a sa fa'ili da mafa'uli ma yawwa amma idan ka kaddara shi a matsayin lazimi ne kawai fa'ili kake bukata ka kaddara ba ruwanka da kuɗin na kunne gaskiya haka ne lamme shi ba lam yashib ne mahadan lam yashib وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا Allah ko ya baku labarin ahlul kitabu sun garwaye littafin su cancanta shi wa katabu bi aidihim sun ma rubuta wani abin da hannayensu wa qalu huwa min indillah sun ce daga Allah ne da yashtaru bihi samanan kalila awala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi amma sa'alatihim yanzu abin da kuke da shi na ilimi ba zai hana ku tambaye su ba ai ya kamata ilimin da ke wurin ku ya hana ku ku tambaye su wani abu yace fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum an alladhi unzila ilaykum yace wallahi ban taba ganin wani bayahudi ya zo yana tambayar ku ba ku amma ku sai ku je ku tambaye su dan me za ku je ku tambaye su ku ma'ana ku ne aula su zo su tambaye ku amma kuma sai ku je kuna tambaye su shi ne abin da Abdullahi da Abbas ke nufi to kada sai wannan mulkiful ulama min al-isra'ili موقف العلماء من الإسرائيليات اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء wato malamai matsayin su game da isra'iliya ta sha bamban sun kasu kashi uku malaman tafsiri gashi nan zai yi bayanin kowane kashi da kuma matsayi da yadda suke فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري akwai wanda yake yawan kawo isra'iliyat amma kuma ba yadda za a iya kawo sai ya kawo da sanadi haddasa kulan kala haddasa kulan har zuwa wanda ya rawaito kissa shi a fahimta su tunda ya kawo sanadi to kharaja min uhdatiha yanzu shi bai zama ah, abin tambaya ba kai ne za ka karanta sanadi ka ga ya inganta ko bai inganta ba dan kai aiki da shi shi dai ya riga ya gama da kai tunda ya baka sanadi kamar ibnu jarir tabari a cikin littafin jami'ul bayan an ta'wila al-qur'an daga nan fa ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل مثل حاطب ليل.
فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع kashi na biyu wanda ya yawaita kawo isra'iliyat wajen rada hannun asani sai da kuma ya cire ba sanadi kawai sai ya ce an kabul habaru ya ce kaza an wane ne kawai ya cire sanadin galiban wannan shi ya farin jayi fakan hatu balail wannan sai zama kawai mai zuwa ciyawar dare ko mai zuwa itacen dare a san mai zuwa itacen dare ba bambance tsakanin ciyawa da kan maciji duk zai haɗu ya tafi wato malamai sukan cewa mutum hatibu layil idan ya zanto a cikin ilimin sa ba ya iya rarrabe tsakanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba duk abin da ya karanta littafi sai faɗa shi a wurinsa da abin da ya gani a durratun nasu shine da wanda ya gani cikin sahih bukhari kima su daya kowanne littafi ya faɗa shi kenan sai ya faɗa to wannan hatibul lail kenan مثل البغوي كما الامام البغوي الذي قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن تفسيره وان ابن تيميه ya faɗa game da littafin sa cewa innahu mukhtasarun min as-sa'labi tafsirin bagawi kamar yayo ikhtisarin sa ne daga tafsirin sa'labi lakinnahu sanahu an al-ahadith al-mawdu'a sai dai yayi kokarin nashin ya tace shi ya kare shi daga hadisai mawdu'ai da kuma ra'ayoyi na bid'a wa qala anna sa'labi amma ibn taymiya game da sa'labi ko abinda yace innahu hatibul layl yace sa'labi ai mai itacen dare ne yankulu ma wajen fi kutubut tafsir duk abin da ga rubuta a littafin tafsiri kawai sai ya dauka ya rawaito min sahihin wa da'ifin wa mawdu da sahihi da da'ifi da mawdu'i duk kawai shi faɗa ki ba iya tantancewa to kaga a cikin masu tafsiri akwai wanda wannan matsayar ciki yanzu kaga tafsirin sa'alabi idan ka ganshi to ka san ga abin da yake ciki
ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف او الانكار مثل ابن كثير daga cikin su kuma akwai wanda suna da tsarin za su kawo isra'iliyat amma wa ta'aqqaba al-ba'd minha waɗansu daga cikin isra'iliyat din bayan ya kawo su sai ya magana akan su ya bi diddigin su ya ce wannan ba su inganta ba wa ta'aqqaba al-ba'd mimma zakarahu sai bi bayan abin da ya ambata din bitta da'ifi ya da'ifantar da su aul inkari kuma ya inkarin su wannan ibnu kasir ne yake da wannan manhajin cikin malaman tafsiri to kaga wannan zai nuna maka kimar tafsirin ibnu kasir kenan daga nan fa ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشد رضا akwai wanda ya kai matuƙa wajen inkarin Isra'iliya shi ba ruwan shi da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba inda yake sa Isra'iliya ce ba ruwan shi da ita shi ne kamar Muhammad Rashid Rida a cikin tafsirul Manar shi wannan ya kai matuƙa wajen inkarin Isra'iliya to malam yana magana ne a takaice kaga bai ambaci littafin tafsirul Qasimi ba wanda a fahimta ta tafsirul Qasimi yana da matukar kyau in har zan nemo tafsiri in hada da ibnu kasir in yi aiki da su to tafsirul kasimi yana daga cikin mafi cancantar tafsirin da ya kamata mutum ya jawo ya hada su tare da juna in dai wajen su tace ma ruwaya ne ko isra'iliya a wannan babin kan sana da jauda sosai wato sunan tafsirin sa mahasinu ta'wil to jama'a ina ganin ba zai iya wa mu kammala littafin ba ina jin nan dinnan da muka tsaya shine mafi muhimmancin abin da ya kamata dama mu karanta wancan babun damiri idan damiri yake koma ad-damir zahir wal wainene al-munfasil wal muttasil amma bai da takaitattu matuƙa kuma babu duk wanda ya karanta kowane littafi na amma zai iya fahimtar su wanda da suke da alaƙa da tafsiri su su suna waɗannan ababai da ƙarshe ina so in bayyana muku matuƙar farin ciki na yau akwai waɗansu yuni guda biyu da na fi kowaɗanne jin daɗin su abauci ba kamar wannan yinin na jiya da na yau ina jin sa'ada lokacin da nake magana ba na jin gajiya ko ta misu ƙara zarrafi galibi sai in na koma gida ne sannan nake jin gajiyar a jikina amma lokacin da nake nan ba na ji tsakani da Allah don rayuwa da ɗaliban ilimi ko masu wa'azi ta fi kowanne daɗi tsakani da Allah ni aure na ta fi kowanne muhimmanci dan gani nake abinda duk nake faɗa wanda da yake saurare na ya fi ya san kimar abin yana da muhimmanci a wurinsa sama da abin da zaka faɗa a cikin masallaci a cikin taro wanda kila wani kawai abokin sai jawo shi sannan kuma duk wanda ya karu da wani abu guda ɗaya za a ga shi kanshi yana kokarin ya karar da wani ne to kuma ta hanyar haka ilimi ke yaduwa a tsakankanin jama'a wannan shine babban abin da ya sa ni matukar farin ciki sosai da sosai kuma abin da duk muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada wanda kuma muka yi kuskure ya ubangiji ka ganar da mu kuskuren mu sauransu kuma ina ga wannan hanya yadda muka ganta a haka wannan su lokuta zamanin ka binta ba lalle bane sai azumi ko ba lalle bane sai babun tafsiri duk wani littafi dan karami da zai ba mu wadansu ka'idoji na wani abu wanda za mu iya zuciya mu zo mu yi ni biyu mu karance shi ina ganin taimaka mana sosai da sosai wannan gurgurdan da yadda hali zai bayar ko da bayan azumi da izinin ubangiji Allah ya taimaka mana
Kamalin Zidoro zai gabatar da godiya da Allah abubuwan da. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم eh saboda nan gurin ba
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da yake an mun sharadi da kuma tabaibayi ina ganin na farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara Sheikh Jafar Mahmud Adam ya samu daman gabatar da wannan samina kamar yadda aka tsara. Kuma na biyu muna godiya ga shi malam da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dama ya zo ya aiwatar da wannan. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri. Sannan na uku har yanzu yan uwanmu ɗalibai waɗanda suka ba da haɗin kai ba tare da an samu matsala ko da guda ɗaya ba. kuma muna fata wannan karatun da muka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a ciki hakika ina ganin insha Allah wannan abin da malai ya karantar da mu cikin wannan samina din nan wato zai zama mana babban jagora zai kasance in Allah ya da tafsirin da za a yi bana a Bauchi za a samu canji ko da yake na fara jin labari waɗansu sun tsorata da suna yi sun ce yanzu ba za su yi ba saboda saboda sun ji abubuwan suna da yawa kwarai da gaske to alhamdulillah mutum ma ya fahimci wannan kun ga zai sake yin damara yadda zai gyara al'amuransa to hakika muna addu'a kuma muna godiya malam Jafar Abu Zainab Jafar ulumi wal hikam eh Abu Talib Jafar ulumi wal hikam ثم ابن محمود الآكبة والتربية ابن آدم جزاك الله خير جزاء وندعو له البركة في كل زمان ومكان وأن يتقبل الله عمله وسعيه جميعا وأن يجعل الجنة مأوانا نحن وهو في الجنة الفردوس إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
jama'a Allah saka koyar alkhairi mun gode kwarai da gaske sai akwai waɗanda suka yi ta tambaya cewa wai um, karatuttuka shi kenan an daina su kenan na cewa bayan sallah za mu ci gaba da karatuttuka da izinin mai a ina jin ko ko aka je aka ce muku na daina zuwa bauchi ya kamata ku yi musu waɗansu ne kawai suke so su haɗa na faɗa da ku suka faɗa muku wannan ba gaskiya wani ba Allah ta yi
abu mai mahimmanci kuma still kamar yadda kuji da aka faɗa a masallacin Abu Huraira cewa za a sa karan tafsir na malam da zai a Maiduguri a yan ceboci insha Allah. Saboda haka lokaci ko har yanzu dai ba da tantance ba amma dai yanzu sun ba mu goma zuwa sha ɗaya na safe amma ana so a ɗaga shi daga daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare. Kuna gudanar da munasib? Sha ɗaya zuwa sha biyu. Insha Allah. Kuna gudanar da kusan da mutane insha Allah.
sun yi bayani sun kuma kawo misalai da yawa dangane da abin da za ka gani cikin alkur'ani wanda a zahiri kamar akwai cin karo tsakanin ayoyi kuma sun yi bayanin yadda za ka haɗa ayoyin yace wa min ajma'i ma ra'aytu yana daga cikin mafi haɗuwar littafi akan wannan babin shine littafin Sheikh Muhammad Aminu Shankidi mai suna Daf'u Ihamil Ittirab an ayil kitab na Sheikh Muhammad Aminu Shankidi littafi ne mai matukar kyau kan wannan ya dauko Qur'ani ne tun daga bakara hannas tun daga farko har ƙarshe idan ya ɗauki aya a nan gurin sai ya ɗauki wanda ake ganin ta ci karo da ita sai ya kawo ta sai ya bayanin ga yadda bayanin yake ba su ci karo ba da ya gama daga bakara ya shiga ala imran ya shiga nisa'i har ya zo min aljinnati wannan tsarin da ya bi kenan littafin shi na da matukar kyau sosai da sosai daf'u ihamil idrab yana ayil kitab eh da ana sayar da shi a hadar da adwal bayan kuma ana sayar da shi shi kadai inda shi kadai din an same shi a zai fi saukin farashi eh ko da bai same shi ba a jizin karshe na abawul bayan zai same shi jizon karshe na abawul bayan na shek muhammadu aminu shi ke littafin yana da kyau gaskiya sosai da sosai
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد Allah ya ce hudun lil muttaqin wato Qur'ani ya zama shirya ga masu takawa kadai kenan banda su ba ba zai zama shirya ga wani bakin amma a nunin sai ce kuma hudallin nasu wa bainatu min hudan wanda lafazin nasu ya shafi masu takwa ya shafi marasa takawa to kaga abin da wancan aya ta tabbatar ya samu da wannan su tabbatar sai ma da ce a'a yadda zaka hada kan ayoyi shine abin da ake nufi da shiriya a ayar farko ita ce hudallil muttaqin to wannan hidaya ce ke bantacciya wadda ta shafi masu takawa amma abin da ake nufi da shiriya a aya ta biyu hudallin nasi to wannan ana nufin hidaya amma wato hunaka hidaya khassa hunaka hidaya amma ita hidaya amma ma'anarta shine bayani alqur'ani bayani ne game da kowa da kowa to kuma dukan wanda ya ji bayani ne ke yadda akwai wanda zai je yadda akwai wanda zai je ke yadda amma dai qur'ani ya zama bayani ga kowa ga kowa shine hudan linnas amma hidaya khassa ma'anarta shine gamdakatar to kaga kowa ne Allah ke wa gamdakatar ba kowa ba sai masu takawa to idan an kawo shari'a ana nufin gamdakatar to sai zanto hudallil muttaqin banda masu takawa ba wanda suke samun gaman katar wajen imani amma idan an kawo lafazin shari'a ana nufin me bayani to wannan qur'ani shari'a ne da kowa da kowa ma'ana bayani ne da kowa da kowa an fahimta ko sai ce me ونذير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين yace makamancin wannan shine wannan ayoyin Allah ya ce da manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah ya yahdi man yasha Allah ne kawai ke iya shiryar da wanda yake so amma kuma sai ya faɗa masa a ƙarshen suratul shura wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim lalle kai din kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to kaga ai a can an ce ba zai shigar ma nan an ce kuma yana shirewa a zahiri kuma sun ci karo sai ma da yace fal ula hidayatu tawfiq can da aka ce la tahdi abinda ake nufi shiriya ta gam da katar manzo Allah ba ya daukar imani sa a cikin zuciyar wanda ya so ba zai yi ba dan ba aikin sa bane amma abinda ake nufi innaka la tahdi to wannan hidayatu tabyin bayani ake nufi manzo Allah kan aina yin bayani da kowa da kowa abinda ke iya yin shi da bayani amma sun yi shiriya a cikin zukata kuma wannan Allah madaukakin sarki ne kadai ke shi yasa Allah ta laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha to haka anan gurin wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ma'ana kana yin bayanin shari'a ga wanda suke kana yin bayani zuwa ga tafarki madalci ma'ana bayanin shari'a kenan amma ba shari'ar da mutane dan har su gane gaskiya ba shi yasa Allah ce wa amma samudu fahadainahum amma fastahabbul ama ala al-huda me yake nufi da fahadainahum mun yi musu gamdakatar ko mun bayyana musu mun bayyana musu da aka bayyana musu sun ji fastahabbu al'ama ala al-huda kaga al-hidayah anan bi ma'ana al-bayan na'am wa min amthilati dhalika qawluhu ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله وما من إله إلا الله وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية أما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره فدن الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو دومان إله إلا الله kaga wannan ayoyin guda biyu suna nuna ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ba wani ilahu sai Allah ma min ilahin illa Allah annahu la ilaha illa hu amma ayoyi biyun karshe sai suka nuna akwai waɗansu aliha din tunda yace wala tadau ma Allah ilahan akhar kar ka kira wani ilahu din daban fa tare da Allah cewa kar ka kira shi ya nuna akwai shi kenan gashi amma an hana kira shi amma a can gurin kuma ya nuna gaba ɗaya babu shi a zahiri kamar akwai cin karo da juna haka cewa fa ma aghnadat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi wato kaga nan an tabbatar da aliha ne ma da yawa allolin da suka kira ba Allah ba ba su wadatar da su komai ba ma'ana akwai su wadatar da su ne ba su yi ba to aya ta tabbatar da akwai su din kenan amma san ayoyin biyun farko sun nuna babu to shine malai yake cewa yadda zaka hada ayoyin shine a ayoyin biyun farko nafiyul uluhiyyati amma si wallah wa fil ukhrayn isbat al uluhiyyati lillahi ta'ala wal jam'u bayna dhalika anna al uluhiyyata al khassa والجمع والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير sai ka ce ai ayoyin ba su ci karo da juna ba dan uluhiyya iri biyu ce akwai uluhiyya uluhiyyatul haqqa uluhiyya ta gaske sannan akwai uluhiyya kuma ta bogi al ilahiyyatul batila kenan ilahiyya ta gaske ita ce Allah ya kore yace babu ita sai gare shi ma min ilahin illa Allah amma ilahiyyar da ya tabbatar anan fa maganan anhum alihatuhum wala tad'u ma Allah ilahan akhar wannan ilahiyya ce batila wannan akwai ta ina fata an fahimta kaga ilahiyar da ayar farko ta kore ba ita ce wadda aya ta biyu ta tabbatar ba inda da abu ɗaya ne waccan ta kore waccan ta tabbatar ya zama cin karo da juna amma wannan ya kore abin da wannan ya tabbatar a wannan ya kore wani abu wancan ya zo ya tabbatar da wani abu daban kishiyar wanda wancan ya kore kaga ba cin karo da juna shi ne ce dan saboda Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir ba na dai bacin karo da juna tsakanin ayoyin wani misali ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية Mm.
أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففي الآية الأولى نفي أن الأن أن يأمر أن يأمر الله تعالى بالفحشاء وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن رام زيادة أمثلة فلي- فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا
yace idan ka dauki faɗin Allah ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha wannan aya tana bada labarin cewa Allah baya umarni da alfasha amma idan ka dauki ayar da ke cikin suratul Isra wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafi idan mun so mu halakar da ta alqarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha sai mu umarci mani imta cikin garin sai su yi fasikanci a garin to kaga wannan kila a zahirin ta wani ya dauka cewa Allah ya umarni da ayi fasikanci kenan a can gurin kuma ya ce la ya'muru bil fahsha to a zahiri kamar sun ci karo da juna kenan sai malai ce ba haka bane ba yadda za ka yi ka hada ayoyin shine ka ɗauka cewa inna allaha la ya'muru bil fahsha abinda take nufi al'amru shar'i Allah baya umarni a shari'ance da yin alfasha ba wata aya cikin alkur'ani ko wani hadisi da ya zo ya kira mutane ku zo ku yi alfasha to kaga da abin da ke cikin alkur'ani shine magana na shari'a ko abin da ke cikin hadisi ta fuskar shari'a Allah baya umarni da alfasha wannan haka ne la ya'muru bil fasha amma tun da yace amarna mutrafiha wannan ba amru shar'i bane ba al'amrul kauni ne alqadari ta fuskar kaddara ta fuskar kaddarawa ne Allah ya kaddara ta fuskar kaddara amma ta fuskar shari'a bai yi umarni da alfasha ba ina fata an fahimta to wannan yana dan rikitarwa kila malam ya kawo shi saboda alakarsa da babin aqida kuma yana daga cikin abin da wato Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen yake da ban sha'awa da karantarwarsa shi da Sheikh bin Baz Nasiruddin Albani wato da gani sun tasirantu da makarantar Ibn Taymiyyah wato Ibn Taymiyyah ko alwala zai karantar da mutum ko ya bayanin alwala sai ya kawo aqida a ciki inda za a je a kawo dai tauhidi sai ya shiga ciki babu yadda za a yi kyale ka haka kawai ka yi alwala a fikihance ba maganan aqida ko ya sai ya ce summa akhlisuha summa akhlis an-niyyata fima bainaka wa bainallahi hatta yakuna wudu'uka maqbulan indallah dole sai ya shigo da aqida to ina jin kila akwai hanyar hada ayoyin da ta fi wannan fitowa fili kila da ita ya faɗa da ta fi sauki amma sai so ya faɗi wannan dan dangantaka ta da babin aqida wato a babin aqida akwai abin da ake kira alqadarul kauni akwai alqadaru ash-shar'i kaddara abu ta fuskar shari'a da kuma kaddara shi ta fuskar halitta kaddara abu ta fuskar halitta shine duk abin da yake faruwa a cikin duniyar nan na da'a da rashin da'a na shirka ko tauhidi na bid'a ko sunna Allah ne ya kaddara shi dan babu wani abin da zai faru karkashin mulkin sa wanda ba shi ya kaddara ba shi ya kaddara shi ta fuskar me halitta amma shin a shari'a ya yarda da shirka ya yarda da bid'a ya yarda da sabo a'a baya umarni da shirka bai yarda da shirka ba baya umarni da kafirci bai yarda da kafirci ba wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai bayar da lafiya ga bayi su kafirci ba bai yarda da fasikanci ba bai yarda da bid'a ba inna Allah la ya'muru bil fahsha to kaga ashe fuskar kaddara daban da fuskar bin shari'a fuskar kaddara halitta take nufi amma fuskar shari'a umarni da hannu take nufi to a nan gurin kenan sai wani ya ce da kai kenan duk wanda ya sha giya da wanda ya yi dukkan wani aiki na barna Allah ne ya kaddara yi ko ba Allah ne ya kaddara yi ba za ka ce kwarai ta fuskar halitta Allah ne ya kaddara amma fa ya haramta masa a shari'ance a shari'ance ya haramta shan giya a shari'ance ya hana zina la ta karabu zina kaddarawa eh shi ya kaddara duk abin da ke faruwa a gidan duniya amma mu ɗan adam ba a yadda mu kafa hujja da kaddarawar halitta ba sai dai mu kafa hujja da kaddarawar mai shari'a yayin da za mu yi abu ba za mu kafa hujja da kaddarawa ta fuskar halitta ba sai dai mu kafa hujja da kaddarawa ta fuskar shari'a domin kaddarawa ta fuskar shari'a ba abin da yake gaibu komai a sarari ke Allah ya fito mana shi a cikin alkurani wa nazzalna alayka kitaba tubyana likulli shay amma kaddarawa ta fuskar halitta fa gaibu ne ko boye ne gaibu ne baka san me Allah ya kaddara din ba to da haka zaka kafa hujja ne da abin da yake boye baka san shi ba ko da abin da ka san shi a sarari aka saukar da wahayi aka turo da annabi ya maka bayanin sa da wanda ka sani a sarari to da kaga idan mun san wannan wannan ba zai rikitar da mu ba ashe ko da mutane sun yi fasikanci shin a shari'ance Allah ya umarni da fasikanci bai yi ba amma wane ne ya halicce su ya ba su kudura ya ba su irada ya ba su energy da kuzari da kaiwa da komowa da dukiyar da har suka yi wannan fasikancin ta fuskar halitta waye wannan Allah to kenan in mun ɗauki wannan ma'anar sai zanto inna Allah la ya'muru bil fahsha ta fuskar me shari'a amarna mutura fiha fa fasako fiha ta fuskar mai halitta kaga abinda wancan aya ta tabbatar ba shi ne wannan ta kore ba abinda wannan ta kore ba shi ne wancan ta tabbatar ba ba cin karo da juna da wancan tana magana akan alqadaru shar'i ko al'amru shar'i wannan tana magana akan alqadaru kauni ko al'amru kauni wanda bainahuma khilafun ba abu ɗaya bane ballan sana ayoyin su karo da juna mu kuma dama abinda muke so a nan yanzu kar ayoyin su karo da juna to ba su karo da juna ba alhamdulillah idan mun dauki wannan ma'anar kenan amma kamar yadda na faɗa akwai malaman da suke bayanin da ba wannan ba sai su ce lafazin inna Allah la yamuru bil fasha Allah baya umarni da alfasha wannan haka ne lafazin amarna mutra fiha fa fasaqu fiha abinda aya take nufi amarnahum bi ta'a fa fasaqu fiha umarnin da Allah ya musu ba ba umarnin fasikanci bane ba amarna mun umarce su da yin me da'a tunda dama ya faɗa maka la yamuru bil fasha ba sai ya faɗa da me yayi umarnin ba kuma in kana son ka gane da me umarni sai ka koma inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal ay ka san cewa wala ya'murukum an tattakhidhu al mala'ikata wan nabiyina arbaba duk ka san wannan da haka da yace amarna kai ka san me umarnin ba sai ya faɗi me ne umarni ba to da ya umarni sai aka bi fa fasako sai mutane suka yi fasikanci kaga ba shi yace ku yi fasikanci ba shi yayi umarni su kuma sau kan gari suka yi me kaga a wannan ma'anar ma ayoyin ba su ci karo da juna ba ina ba dan fahimta ma'ana dai kowace hanya hanya ce mai kyau ta hada ayoyin sai dai wannan ta fi ta ma gajeruwa ta kai tacciya waccan kuma tana bukatar dogon bayani har kafin kaiwa mutum ya halarto ta amma in dai mun gane cewa kaddarawa ta fuskar shari'a kaddarawa ta fuskar halitta kowanne Allah na yi kuma kaddarawa ta fuskar halitta ba ita mutum zai kafa hujja ba sai dai kafa hujja da kaddarawa ta fuskar shari'a dan kar ka ba wani lasisin cewa ya je ya sabo ya Allah ne ya kaddara cewa bai kaddara maka ba a shari'anci in ya kaddara ba ta fuskar halitta daban da kaddarawa a ne a shari'ance don ya baka zaɓi kai dan adam ya baka hankali hadai na husa bila imma shakiran wa in baka kura da haka sai ce dukkan wanda yake son karin bayani sai ya koma cikin wancan littafi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkidi a Gawal wato ibahu abin dafa ihamul ittirab na ayar kitab القسم القسم بفتح القاف والسين اليمين وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواته أو إحدى أخواتها وعدواته ثلاثة الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر jamil labarin alqasamu bi fathil qaf wa sin kenan ba wato kai wata ce alqism sai ma'ana ta canja ko alqasmu da iskanin sin sai ita ma ma'ana ta canja abin da gini da alqasam wa huwa ta'kidu shay'i bi dhikri mu'azzam karfafa wani abu ta hanyar ambatan abin girmamawa bil wawi akan zo da wawun aw ihda akhawatiha ko ɗaya cikin danginta ɗaya daga cikin dangin wawun din ba wa adawatuhu thalatha karikitan da ake amfani da su wajen rantsuwa a larabci kashi uku ne na farko alwawu hiya al-adatul ula kenan Allah ce fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun kaga wawu anan wawul qasami ce wa yuhzafu ma'aha al-amil wujuban wa la yaliha illa ismun zahir wannan ka'ida ce ta larabci tsantsa kamar nahawu ne kawai ka'idar wawun idan za a kawo ta yi amfani da ta wajen rantsuwa to dole a shafe fi'ilin da ya kunshi rantsuwar an gane ko shine wa yuhzafu ma'aha al'amir wujuban wajibi ne a shafe fi'ilin da ya kunshi ne rantsuwar sannan wala yaliha illa ismun zahir ba abin da ke bin wawun din dole sai suna na zahiri ba za ka kawo damiri ya biyo bayan ta ba kaga lafazin rabbi menene wannan ismun zahir ne haka idan ka dauki wattini wazzaitun da attin da azzaitun din menene suna ne zahiri kaga ga wa kaga duk a cikin waɗannan ba kawo al'amil din ba amma yadda zance yake ai wato akwai lafazin uku simu a ciki amma sai ka shafe shi sai kawai ka kawo wawun din dan ta wakilce shi ina fata an fahimta
والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا أو يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين daga nan sai abu na biyu daga cikin wanda ake amfani da su wajen rantsuwa shine ba Allah ce la kusumu bi yawmil qiyamah wa yajuzu ma ha dhikrul amil amma ita ba'un ya halatta ka kawo fi'ilin rantsuwa din an gane ko gashi nan uqsimu bi yawmil qiyama kaga ka kawo me uqsimu amma a can wajen fa wa rabbis sama'i wal ardi baka kawo uqsimu ba amma yadda zancen yake fa wa rabbis sama'i wal ardi uqsimu wattini wazaituni uqsimu wadduha uqsimu ina fata an fahimta amma duk lafazin uqsimu din nan kai me ka shafe shi sai kawai wato ainihin abin nan ka kyale harful kasami din shine wawun sannan kuma ka kawo mata suna na zahiri to amma ita ba ya halatta ka ambaci me wato rantsuwa din wa yajuzu ma zikrul amili kama fil misal ka garka ce la uqsimu bi yawmil qiyama wa yajuzu hasbuhu ka waji qawlihi an ta'ala an iblis kuma ya halatta a shafe fi'ilin rantsuwa din kamar yadda Allah ya faɗa fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in an gane ku ai uku sai mu bi izzatika la ugu yanahum ajma'ina amma an shafe me uku sai mu din wa yajuzu an yaliya hasmun zahirun kama masalla ita ba'un ya halatta kabita da suna na zahiri kamar yadda aka kawo misali anan bi yawmil qiyama kaga yawm ai ismun zahir ne bi izzatika izza ma ai ismun zahir ne wa an yaliya ha damirun kuma ya halatta ka kawo damiri ya bita a madadin ismun zahir kama fi qawlik kama yadda zaka faɗa a larabci kace Allahu rabbi وبه أحلف لينصرن المؤمنين Allah shine ubangiji na wa bihi ahliku da shi nake rantsuwa kaga wawun din na ai wawul kasam ce a bawun din kai bihi bawul kasam ce kuma amma sai ka kawo su bamiri bi banta ba suna na zahiri ba la yusran al mu'mini sai kuma adat ta gaba ta'u mithlu qawlihi ta'ala tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun ويحذف معها الآمن وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله
daga nan gurin sai ta'un ɗaya daga cikin adawatul qasami kenan kamar yadda yake cikin fadin Allah ta'ala tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun wa yuhdafu ma al amil wujuban ita ma ta'un wajibi ne a shafe amil kamar yadda awawun ma wajibi ne a shafe amin wala yaliha illa ismullahi ita ta'un kuma ba abin da ke bin bayan ta fa sai sunan Allah kadai ba a kawo sunan wani wanda ba Allah ba aw rabbi ko kuma kalma ta rabbi kamar ka ce tarabbil ka'abati la ahujjanna insha Allah wato kana nufin ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba a wannan shekarar zan yi aikin hajji in Allah ya so kaga shine tarabbil ka'abati an gane ku sai ce me wa kad yuhzafu والأصل wal aslu والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة
asali a cikin wannan ka'ida ta rantsuwa shine abin da aka rantse da shi za a ambace shi bayan da za a ki ambatan abin da aka rantse da shi kamar fil- fi- fi- fil mutul sabiqa kamar yadda dukkan misalan da suka gabata an ambaci al muqsamu bihi a can wurin yawmul qiyama la uqsamu bi yawmul qiyama kaga yawmul qiyama shine al muqsamu bihi a can fa wa rabbis samai rabbis samai wal ardi shine muqsamu bihi kenan izzatika izza ana ita ce al muqsamu biha kenan an gane ko tallahi lafzu jalal shine al muqsamu bihi to ashe kenan ana ambatan shi shine kuma asali ma a cikin larabci a ambace shi dan ba wai a shafe shi ba wa qad yuhzafu وقد يحذف وحده, وحده وحده وقد يحذف وحده مثل قولك مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن مهم.
وقد يحذف مع الآمن وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والأصل yace ana iya ana iya shafe shi wani lokacin shi kadai wato almukasamu bihi dan a shafe shi shi kadai kamar nan kace ahlifu alayka latastahdanna ina maka rantsuwa sai kai kokari baka ce masa ina maka rantsuwa da Allah ba ko ina maka rantsuwa da ubangijinka ba kaga baka faɗa ba a madadin kace ahlifu laka bi rabbil ka'abati ko ahlifu laka bi rabbis sama'i wal ardi latastahdanna kaga sai ka shafe bai المقسم به كاو في القسم din yace wa qad yuhzafu mal amili wa huwa kathirun wani lokacin za a iya shafe al-muqsam bihi kuma a shafe ma shi kanshi lafazin rantsuwar wa huwa kathirun yana da yawa cikin alqur'ani kamar summa la tus'alunna yawma idhin anin nahi an gane ko نعم ma'anarsa summa ahlifu billahi la tus'alunna yawma idhin anil nahi kaga da ahlifu din da billahi din kaga fi'il kasam din da ita kanta rantsuwar da kai ne ka shafe su sai ka kyale lamun wanda take nuna eh akwai rantsuwa a wajen la tus'alunna yawma idhin anil nahi gashi anan gudu gashi a larabci da kuma a musulunci da da bai halatta ba cikin musulunci Allah zai kawo cikin alkur'ani to yanzu ya- yanzu kawo mun a larabci in ji, sai ka ce ni.
آه ولا كيوني على رجل ko a larabci ko a musulunci idan ka shafi abin da zaka rantsa da shi sai me? yanzu idan ne yanzu tarkibin baya ahlifu alayka la tashhadidanna a ka'ida ta ta musulmi lokacin da kai wannan na tabbatar kai musulmi ne kuma ahlus sunna kana sanar da hadisin man kana halifan fali halil billah aw liyasum akan wannan zan mu'amalance ka ko ka rantsa da Allah ne duk da baka amince sunan shi ba yayin kawai ka'idar ke al'asul baka wa bakara ala bakara ne ai shi ne ka'idar
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لت- لتبعثن وقد يرجح جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن وقد يعرف وجوبا إذا تقدمه إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه قال ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم yace asali shine zikirin muku sami alaihi abin da kira al muku sami alaihi wato abin da aka yi rantsuwar dan shi an gane ko asali abin da aka saba shine ba a ambatan sa wa huwa kathirun wannan kai yana da yawa a wato a- a ambace shi kai al asali shine zikirin muku a ambace shi shine abin da aka fi sani a larabci da Allah ce kul bala wa rabbi la tub'athunna kaga wa rabbi anan gurin akwai al qasam ko da ke an shafe shi fi'ilin kasam din wawun tunda dama an zo da wawun ko shafe shi ya zama mai wajibi an fahimta ko sannan kuma rabbi sannan bawun din ta shiga cikin mai cikin suna na zahiri ko zamiri ta shiga cikin rabbi da daga cikin suna na zahiri dan rabbu suna ne na zahiri jamil jiddan to kaga a nan gurin kaga akwai alkasam wanda an shafe amil alkasam ko amma wawun tadullu alaihi sannan akwai almuqsamu bihi me almuqsamu bihi a nan gurin rabb sannan akwai almuqsamu alaihi abinda dan shi aka yi rantsuwar shine me albasu latub'asunna lalle sai an tashe ku a nan gurin abin da nake son fahimta akwai alkasamu akwai almuqsamu bihi akwai almuqsamu alaihi alkasamu shine rantsuwar kansa sawan an ambaci filin ko ba a ambace shi ba almuqsamu bihi me abinda aka yi rantsuwar da shi karan kansa me aka rantsa da shi sannan almuqsamu alaihi wato abinda aka yi rantsuwar dan tabbatar da shi ko dan kore shi kar ku manta shine a wani lokaci ake cewa mai jawabul qasami almuqsamu alaihi shine ake kira mai jawabul qasami to wani lokaci za a ambace shi wani lokaci ba a ambatar sa to sai ya ce wal aslu zikrul muqsami alaihi asalin shine a ambace shi wa huwa kathirun yana da yawa ku gashi nan wa rabbi la tubasun wa kad yuhzafu jawazan a wani lokacin akan yi shafi jawabul qasami kenan misal qawlihi qaf wal qur'anul majid kaga anan wal qur'anul majid rantsuwa ce kuma al muqsam bihi shine me al qur'an al majid sannan al muqsam alaihi kaga an shafi shi wato jawabul qasami shine me la yuhlakunna lalle sai an halakar da su kaga kamar da Allah ce menene wannan da ati garqa wannan ta nista wa sabihati saba fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra duk wannan menene qasam ne amma ina jawabul qasami ko al muqsamu alayhi duk an shafe shi ba an bace shi ba kawai sai aka shiga yau matarjifur rajifa tatbahu ar-radifa ila akhiri amma da Allah ce wadh-dhariyati zarwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra duk wannan menene rantsuwa ce to menene jawabul qasami ko al muqsami alayhi sai ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina lawaqi' والسماء ذات الحبك zuwa ƙarshe kaga sai aka kawo almuqsami alaihi ko kuma ka ce masa jawabul qasami ma'ana dai ana iya ambatan shi ana iya me share shi to amma ayyuhum al-asl dhikruhu huwa al-asl aw hazfuhu dhikruhu huwa al-asl wa huwa al-akthar wujudan wa huwa alladhi yanbaghi an yatahaqqaqa wa an yakun lakin idha huzifa fala mani'a ina fata an fahimta
وللقسم فائدتان إحداهما بيان yake wa kadi huzafu wujuban idza taqaddamahu wani lokacin akan shafe المقسم عليه على تيلس إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه idan wani abin da zai iya wadatarwa ba sai an bace shi ba ya gabace shi ibn hisham ya faɗa cikin mugunin labib wannan littafin yana da matukar kyau littafin mugunin labib yana da kyau yana da kyau ba na wasa ba wa mutlahu bi nahw an masa an buga masa misali da kamar kace zaidun qa'imun wallahi zaidun qa'imun wallahi ko kuma wa zaidun wallahi qa'imun an gane ko littafin mugunin labib inda zai amfani ɗalibin ilimi kaga da littafin da za ka iya cewa na nahawu ko na larabci wato wajen ma'an huruf kamar kalla manonin ta nawa a cikin larabci da kuma cikin qur'ani kamar ala lanatullahi ala zalimi lafazin ala ma'anonin sa nawa kamar in kamar kai kamar lamu ta'lil dukkan waɗannan ma'anar huruf kamar su la'alla kamar su a same ma'anonin su a larabci da alkur'ani sai ya kawo maka yana daga cikin ma'anarta kaza sai ya ce ka kaulihi ta'ala kaza yana daga cikin ma'anarta kaza ka kauli sha'ir fi baiti kaza wa kaza qala kaza wannan littafin yana da kyau matuka musamman tahqiqin da Muhyiddin Abdul Hamid ya yi masa na'am wal qasam وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له idan so yana da fa'ida guda biyu fa'ida ta farko bayyana girman wanda aka rantsa da shi duk wanda ga rantsa da shi an ambace shi wajen rantsuwa to yana da girma kenan shi yasa Allah bai halatta mana mu rantsa da kowa ba sai da shi tunda duk wani mai girma kasar Allah yake amma kuma shi ubangiji yana da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama to duk abin da Allah ya rantsa da shi to yana nuna mana muhimmancin wannan abin kenan an fahimta ku da Allah ya rantsa da sama da ya nuna mana muhimmancin ta ya rantsa da kasa haka ya rantsa da rayuwar manzo Allah da ya nuna mana kuma muhimmancin rayuwar sa din a wurin al'ummar musulmi والثانية أبو نبي بيان أهمية المقسم عليه lallai abin da aka yi rantsuwar dan shi shi ma ba kankani bane ba tunda har aka rantsa kafin a faɗa abu to yana abin yana da mai muhimmanci wa irada tawkidihi da kokarin karfafa shi walidha la yahsunu qasamu illa fil ahwal taliya imma haka ne malai ce tunda haka ne bai kamata a rantsa ba sai dan saboda halayen nan da ke tafi al'ula na farko an yakuna al-muqsamu alaihi za ahammiya ya zanto abin da zaka rantsa idan tabbatar da shi yana da muhimmanci ko da shi wanda kake faɗa maganar bai yi inkari ba bai yi musu ba amma kai ka abin kana son ka nuna masa muhimmancin abin an gane ko kamar yadda manzo Allah ce wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kaga ai nuna muhimmancin risalarsa ne yasa ya rantsi amma sahabbai da yake magana da su ciki akwai mai musu ko mai akwai taraddudi ba mai taraddudi cikin su amma dan nuna muhimmancin abin to wannan ne daga cikin abin da yake sa a yi rantsuwa nuna abin da zaka rantsa kai din fa yana da muhimmanci na biyu an yakuna al-mukhatabu mutaraddidan fi sha'ni wanda kake wa magana idan kaga kamar yana shakkar abin da zaka faɗa to sai kai rantsuwa dan ka kore masa me shakka الثالث أن أكو أن يكون المخاطب منكرا ko wanda kake faɗa magana kana ganin ma kafin ka faɗa ma ya fara dariya kawai yana maka inkari to sai kai rantsuwa dan tabbatar masa da cewa ba fa ƙarya kake ba ko wargi to wannan dalilin da ke sa a yi rantsuwa kenan in ba dan wannan bai kamata mutum kawai ya rantsi ha kawai ba wani dalili ba
القصص القصص والقص لغة تتبع الأثر وفي الاصطلاح الأخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا لفظ القصص ده القص على ربسينا نفن تتبع الأثر بين سawun mutum kamar da Allah ya ce fartadda ala asarihima qasasa wato sai suka koma suna bin sawunsu inda suka baro tunda sun yi tafiya a ce inda ya kamata su tsaya sun wuce wajen ba su sani ba annabi Musa kenan da abokin tafiyarsa wa qasasul qur'an ko kuma wa qisasul qur'ani asdaqul qisasi li qawlihi wa man asdaqu min Allah haditha ko ko karanta nan ba wato abinda ake abinda ake nufi da al qasas a cikin islahi shine al akhbaru an qadiyatin ذات مراحل يتبع بعضها بعضا bayar da labarin wani abu wanda yake da zango-zango kuma suna bin juna ashe kenan idan ka ce zaidu ya yi sallah wannan kisa ce ba kisa ba ce ba amma zaidu zai zo karatu yau sai da ya biyo ta kofar nasarawa ya sake biyo titi ya bi ta kaza ya bi ta kaza har sai da zarawan about na winti sai ya ga akwai mai a gidan mai sai ya ɗan shiga saura mota ɗaya a zo kashi sai mai ya kare ko kuma inji mutu aka ce sai an tada janareta daga nan sai ya taho sai kuma ya shigo nan kamar karfe tara saura minti biyar wannan sunan shi ne kissa saboda tana da mai marahil duk labarin da yake da marahil shi ne ake gina kissa amma labarin da kawai kai tsaye wani ya ci abinci wani ya sha ruwa wannan baya da wani marahil amma duk abin da aka bi shi yana da zango zango to shine kissa kenan ka kamar kissar annabi yusuf ai tana da marahil ga tashinsa girmansa tafiya da shi kiwo a baro shi a can jefa shi rijiya har izo zama sarki ai kaga manahil ne to da ka wannan kissa ce kenan
wa qisasul qur'ani asdaqul qisas liqawlihi ta'ala ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها للواقع وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى ممتاز وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في استلاح القلوب في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق وهي ثلاثة أقسام wato kisoshin alkur'ani su suka fi kowane kisoshi zama gaskiya tunda Allah ne ya faɗe su kuma duk abin da Allah faɗa daidai yake da abin da ya faru li tamamin mutabaqati halal waqi sannan kuma su ne mafi kyawun kissoshi tunda Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadha alquran wato muna baka labari muna kissanta maka mafi kyawun kissantawa wato akwai bambanci fa tsakanin alqasas da alqisas alqisas jam'i ne na me qissa qissa din shine abin da muka fassara a can baya al akhbaru an qadiyatin zati marahil zuwa karshe amma al qasas wato ba da kissar kansa ba da kissar shine ne qasas shi kan ita kanta kissar ita ce kissa da haka jam'in ta zai zama mai alkisas an gane ko amma kasas shine ba da labarin kansa laqad kana fi qasasihim lalle a cikin ba da labarin su din akwai ibratul liulul albab wato fadakarwa amma waɗansu malaman lugar suna sa wannan a wurin wancan su sa wancan a wurin wancan mun dai fahimta ko وذلك لقوة تأثيرها وتوانفع القصص كو أنفع القصص إذا منتي لا برتاوة أنفع القصص ما wani labari da baka yi maka amfani sama da na alqur'ani li quwwati ta'siriha saboda karfin tasirin sa fi islahil qulub wajen gyara zukata wal amal wal akhlaq an fahimta ku
وهي ثلاثة أقسام قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك
سنكشنا أكدوات وقسم وقسم عن حوادث وأقوام في أهل النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك وللقصص في القرآن wato ليس kissa kashi uku ce cikin alqur'ani ko dai kissa da ta shafi annabawa da manzanni da kuma abin da ya gudana tsakaninsu da mutanensu ko kuma kissa da ta shafi waɗansu ɗaiɗaikun mutane ko wani adadi na jama'a fawa'if wato ƙungiyoyi na jama'a ɗaiɗaikun mutane ka ce na na maryamu luqman da kuma allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha da zulkarnain da qarun amma waɗansu taro na jama'a kamar ashabul kahfi kaga ba mutum ɗaya bane haka ashabul fil haka ashabul ukhdud to wannan shine kashi na biyu wato mutanen da ɗaiɗaikun mutane ko waɗansu jama'a amma wanda su ba annabawa ba ba su kai annabawa ba sai kashi na uku kisas ko kismun an hawadisa wa qawam waɗansu ababai da za su faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kissa na yakin badar kamar gazotul ahzab kamar banu qurayza da banu nadir dukkan waɗannan qur'ani ya ka kawo su an fahimta ku sai ko me wal qisasi وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها بيان حكم حكمة الله تعالى فيما تضمنه هذه فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبال... وبالز... وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا ف... فكيف كان نكير wato wannan dukkan su wato amfani ne ko hikimomi da ke cikin kissa daga cikin amfani ko hikima da ke cikin kissa bayyana hikimar Allah dangane da abin da kissar ta kunsa da ya kawo kissar waɗansu mutane sai ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hakika su mutanen makka ya zo musu na labarai irin abin da akwai tsawa a ciki inda suna da hankali tunda an ba su labaran da ya kamata su hana su shirka don sun gama komar masu shirka a cikin labaran da aka ba su hikimatun baliga hikima mai gamsarwa amma fa ma tukunin nuzur yau wani amfani mai gargadi ya musu ba wani amfani da mai gargadi ya musu tunda ba su yi imani ba na biyu bayyana adalcin Allah ta hanyar yadda yake hukuma ga wanda suke karyata manzanninsa ba wai zalunta sai ba don haka Allah cewa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a min rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib to kaga waɗannan bayan an kawo kissar annabi Nuhu da ta annabi Hudu da ta annabi Salihu da ta annabi Lutu da ta annabi Shu'aib da abin da mutanen suka yi da irin dammara su da aka yi shine Allah ya faɗi wannan ce fa wancan mutane da suka da aka halaka a baya tarihi ba fa zalunta su akai ba su ne suka kangare adalci akai musu sannan kuma na uku bayyana falalar Allah game da mummune wajen ba su lada domin da aka halaka da mutanen annabi lutu sai su aka tsamar da annabi lutu da wanda suka imani da shi Allah ce illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika najzi man shakar sai zurriyar gidan annabi annabi lutu ko sai iyalan annabi lutu su kadai ne azaba bata same su ba su kan najjaynahum bi sahar mun tsamar da su daga fada cikin azaba bi sahar lokacin asubahi shine sahar ni'matan min indina wannan ni'ima ce daga gare mu kazalika najzi man shakar kamar haka muke sakawa wanda yayi godiya ga Allah idan an ce ala lut wato shi da mutanansa kenan duk lokacin da aka ce ala fulan to da shi da mutanansa kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab shi fir'aunan baya ciki shi ne makaran farko ai tuku da kafu kowa ku dauke wani a matsayin ka'ida duk lokacin da aka ce aluwa ne to shi ma yana ciki amma idan aka faɗe shi shi kadai ba lalle bane ihalin sa sai ce eh amma in ce ihalin sa to hadda shi amma in shi kadai aka ambato ba lalle bane iyalin sa shiga an bayyana ko yanzu azabar da Allah madaukakin sarki yawa karuna ya masa ne shi kadai ko da mutan gidansa shi kadai tunda sunansa kadai aka ba ce ba al qarun abinda Allah ya ce kawai fa kasafna bihi wa bidarihi al arda kaga shi kadai kidin kenan fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al muntasirin wa asba alladhina tamannaw makanahu kaga dai shi kadai yake magana na'am sai kuma bayyana wato lallashin annabi tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kisa akwai lallashin annabi da bashi hakuri amma asabahu min almukazzibin dangane da abin da ya same shi na cutarwa daga masu kareta shi almukazzibina lahu inda Allah ya ce wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim karka damu dan sun kareta kai baka kada suka kareta ba wato abu idan ya shafi mutane da yawa sai ka ji baya damun ka amma in ya shafi ka kadai ya fi damun ka abu zai masa zafi inda shi kadai aka taba karyatawa amma tun da yaji an taba karyata wani sai ji shi ma nashi da dan sauki kenan kamar yadda laraba suke cewa musibatu idza ammat khaffat ko musiba in ta shafi kowa da kowa to sai ta zama yar kadan amma idza khassat ishtaddat in ko ta kebance ka kadai sai ka ji ta fi wahala yanzu mutum ya fito yanzu ya ce wallahi yunwa nake ji kace yunwa ai ni ko sai ni kamar yanzu na karya sai wannan magana ta sai ta kara ma yunwa amma idan ya ce wallahi yunwa nake ji sai kai da sauki ma ai ni tun dazunan gurin da kyar a daddafa nake sai ka zo yunwa ka kai da dan sauki sauki psychologically haka wasu kai da sauki tasliya wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayinat wa biz zuburi wa bil kitabil munir manzanni sun zo kuma an kareta su sun zo wa mutanensu da hujjoji da littafi da kuma littafi mai haske azzubur dai shine littafi alkitabul mudayyin littafi mai haske ya halatta ya atafin abu akan abu idan lafazi ya sha man ko da ma'ana tana komawa daya kamar da Allah ce wa za'ata na musul kitaba wal furqana la'allakum tahtadun kaga alkitab din shine alfurqan alfurqan din shine alkitab amma jaz al atafu li tagayurun fil lafzi wa in kana al ma'ana muttahidan tunda lafazi ya sha ban ko da ma'ana daya ce ya halatta ya atafin daya kan daya azzubur shine dai alkitabul munir ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير sannan muka daki kafare da azaba duba ka ga yaya karshen azaban mu ta kasance a kansu sai ko mai targhibul mu'minin khamisan targhibul mu'minina fil iman bis thabati alayhi wal izdiyad minhu إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سادسا تحذير الكافرين من من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها سابعا